سميع الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ما بعد matashiyan karatunmu na yau a cikin balaga shine khurujul khabar an muqtada zahir a darasin baya mun ji cewa akwai lokacin da zaka zo ka ba mutum labari kan wani hukunci da bai sani ba wannan ya zama ibtida'i sannan kuma akwai matakin da zaka zo ka ba mutum labari to sai ka kula da idan har ka bashi wannan labari zai zai shakka zai taraddudi kaga wannan ya zama munkir kenan ko to wannan ana son a ɗauki wata kalma daga cikin kalmomin da ake ƙarfafa magana guda ɗaya sai ka amfani da ka ƙarfafa magana sannan kuma akwai wanda idan za ka faɗa mushi magana shi wannan tabbas zahiri ƙarara kana kallon shi kasan cewa zai musa abin daga baki ɗaya za ka faɗa mushi wannan yana da matakin Uh, munkir kenan ko na farko khalid zihini na biyu kuma mutaraddid na uku kuma munkir to anan zaka dauki mutum ne ka ije shi a matsayin da kake ganin shine ficincinta duk daga shi ibtida'i ne ko kuma munkir ne ko mutaraddid amma saboda waɗansu dalilai ne zaka bar shi wannan matsayin zaka kawo labari maimakon ya zanto ka bada shi ka bada labari a min jadidin a farkon al'amari ga wanda ke khalidu zihini to munkir ne ma yanzu zaka sai ka ije shi a matsayin khalidu zihini kawai munkir to idan mun duba ka'idar mu tana cewa idza ulqiya al-khabaru idan aka bada labari khaliyan min at-tawkidi labarin nan ya zanto yana wafintacce gabarin karfafawa likhaliyar zihini ga wanda yake mai wafintaccen zuciya wata mana wanda ba shi da wani ilimi akan abin da za ka ba shi wa mu'akkadan sannan kuma idan za ka ba labari mu'akkadan a wanda aka emphasizing aka karfafa shi istihsanan lisa'il mutaraddid ga wanda yake zai tambaye ka wanda zaka yi magana da shi ne to amma zai iya maka wata tambayar da zai nuna cewa shi yana taraddidi wanda yake zaka karfafa wannan labari da mu'akkid guda daya wa mu'akkadan wujuban sannan kuma shi karkumanta shi wancan mutaraddid istihsanan ne an so ne ka karfafa maganar nan wanda shine zai bashi dama ya kara samun karfi da tabbaci akan bayanan da zaka bashi shi ko munkir shi wannan gaba gida zai musane to wannan wajibi ne ka bashi labari har da karfafawa shine wa muakkadan wujuban lil munkir kana zalika al khabaru jariyan ala muqtada zahir to wannan labarin da ka bada shi min jadidin ga wanda yanzu zaka bashi labarin bai da ilmi akan labarin ba za ka karfafa ba da kuma wanda ka lura zai iya taraddudi ka akada sanin da kuma wanda zai musa ma ba ma wai taraddudi ba kaga wannan wajibi ne ka karfafa labarin ko to wannan shi na ke ce mishi a nau'in khabar din da ya gudana ta bisa ga irin waɗannan halayen mukhatab guda uku jariyan jariyan ala muqtadu zahir labarin da ya gudanantu ta kula da zahirin abinda hali ko yanayi ke nuna wa kad yajri al-khabaru ala khilafi ma yaqtadihu zahiru labarin da zaka bar zai iya gudanantuwa bisa ga sabanin abinda hali ke gudanantuwa kai li itibaratin saboda wadansu abubuwa da ka kula da su wadansu abubuwa da kai consider din su yalhazu hal mutakallimu wanda wanda ake magana da shi ya kamata a ce ya kula da su wa min zalika ma ya'ti daga cikin su akwai irin waɗannan halaye ke zuwa an yun zala khaliyar zihini manzilatar sa'il al-mutaraddid wanda yanzu zaka ba shi labarin zuciyarsa tana wofintacce ga ilimi akan labarin shi ba khaliyar zihini to amma saboda waɗansu abubuwa da kalkula to sai ka saukar da shi masaukin wani masaukin mutaraddid sannan sai ke taukidin khabar istihsanan idan ta kaddama fil kalami idan har wani abu ya gabata a cikin maganarka idan har wani abu ya gabata cikin maganar ma yushiru ila hukumil khabar wanda ke nuni zuwa ga hukuncin shi khabar labarin zaka bashi khalid zihni to amma sai ka lura da idan har ka bashi labarin zai musa to sai ka mai da shi saboda wadansu abubuwa da ka kula to shikenan sai ka mai da shi makwafin mene mutaraddid as-sa'il al-mutaraddid an yi ji ala ghairul munkir yanzu kuma wanda shi ba munkir ba ne za ka sanya shi ne kan munkir ya zama kamar munkir li zuhuri amanatul inkar alaihi saboda bayyanantuwan alamomin da ke nuna zai inkari sannan kuma nuku an yi ji alal munkir to yanzu kuma za ka iya hali na uku shi ne za ka iya ɗaukan munkir in kana da shi dala'il idan ya zanto tare da shi akwai waɗansu dalilai wa shawahi da kuma alamomi da lauta ammala hada dai a ce zai kulle da waɗannan abubuwan lartada'a to da ya tsawantu an inkari shi gabanin inkarinsa ga maganan da yake da kake so ka bashi ko bance nan ko kaga nan zaka gudanar da ba da labarin ne ba bisa ga asalin kula da halin shi mukhatab ba mun banci wannan ko to Allah ka samu dace to idan muka duba za mu ga misalan muganan Allah sun ta'ala yana cewa al'amfila kamar yadda malam ya kawo nan al'amfila misalai kala ta'ala Allah yana cewa wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun Allah yake cewa game da mutanen da suka nutse a cikin wuta yake magana da annabi Nuhu da cewa wala tukhatibni fil ladzina zalamu amma fa karkai magana da ni akan waɗanda suke zalunci to annan musa ya san halinsu me zai kasance bai san annabi nuh shukran bai san me zai faru ba to amma saboda lallekawa kokarin jin me zai faru da su to sai aka sauke shi aka kai shi masaukin wani ne a sa'il mutaraddid shi sai aka taukidin magana sana cewa mene innahum mughraqun aka amfani da nun tauki nun taukid inna litaukid emphatic inna ban sani ba kuma fahimci wannan shi annabi no bai san menene kuma zai faru ga waɗanda suka nutse cikin ruwa ba shi akwai wata azaba da Allah ya musu tanaji a gaba koko babu bai sani ba to amma saboda yawan sassan ya ji me zai faru to kenan an kula da halin shi na kokarin son yaji mai zai faru da su to sai aka saukar da shi halin wani ne as-sa'ila mutaraddid fa ukida al-khabaru bi mu'akkidin istihsanan ko ko wujuban ne istihsanan al-munkir shine za a yi taukidin khabar dan wujuban mun gano wannan misali na farko ko to wannan ma haka ake cewa wajen wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa na amaratun bisu'i shine sai ita waccan nan mata wacce ta nufanci annabi yusuf da alfasha shine take kokarin wanka wanke kanta amma ubar din nafsi gaskiya kuma bazan bazan iya warka kubutar da kaina ba daga wannan zarge-zarge da ake min da sauransu to waɗanda take magana da su anan khalil zihin ne to amma saboda kula da alamomi da ta yi na cewa mene za su iya inkarin abinda za ta faɗa musu to shi kenan sai aka sai ta taukidi da inna kamar yadda Allah ya wasu ta layi kai to cewa innan nafsa lamartun bisoyi to ayi ita rai mai kullum mai yawan umarni ne da yin sabo to isi sanin sai aka taukidi da inna ga ma lamun nan ko la'amaratun bisu wace irin namun kenan hmm eh lamun eh lamun tauki ne ko kuma zahalaka to kada dai kuma ta ajin na ajin na hudun mu yawa wasan dai za a fara haddan albiya ko insha Allah ta'ala baiti goma goma da ranar juma'a to muna fatan insha Allah ta'ala juma'an farko na February din nan za mu fara karfe 9 amma fa yan uwa gaskiya fa dage ba yawa man hafizal mutun nalal ulum in ba in janna mata suke cewa in ba kai kokari kai khuruji ba kai kundan bala ba to sai karatun yawan shiya abin nan kuma gaskiya duk inda zaka duk karatun da zaka yi yi kokari ka samu lugan ka hannu ka samu nahu a hannu to in Allah da zaka samu karatun da zaka yi kowace fa kowane fanni ne kake so zaka same shi cikin sauki to Allah shi kare yassare mana wa qala ta'ala Allah sun ta'ala kuma ya ce thumma innakum ba'da zalika lamayituna to idan muka lura anan an yi tokidin khabar din da kalmomi guda na na'am hmm na'am alakwai lamul kasami thumma innakum ba da zalika da mayyutun illa namun kasama nan an yi akwai lamun kasami ga sun ga inna ko sai kuma mene lamayyacin lamun liptina ne kukun lamun mene ce ce na'am ثم ان شاء الله خلقنا اخر eh ba da zalika da mayyituna tuba suna to anan shi mukhatab anan ba munkir bane a watan kun ga za ku ga an yi amfani da adawatu tawkil guda biyu an akada to ba munkir bane ba don kuma saboda ai ya kamata a ce ya kula da waɗanda suka wuce sun kula da waɗanda suka wuce to sai su su gane cewa eh lalle su ma za su mutu to sai ba su kula da haka ba to sai aka sauke musu masaukin menene munkir to shine istiyabu da wujuban sai aka tauki taukidin khabar din kawai thumma innakum ba'da zalika lamayitun mun fahimci nan ko lalle kuma sannan ku bayan haka tabbas za ku mutu Allah ka samu cika da imani sannan kuma wata lizuhuri alamatin inkar alaihim ne wujuban sai aka tokidi wa kana khajal ibn nadla al-kaisi jaa shaqiqun 'aridan rumhahu ila bani ammiki fihim rimahu inna bani ammiki fihim rimahu haka ne jaa shaqiqun aridan rumhahu ga shakikanin ya zo yana mai bijirowa da rumh da mashinsa inna bani ammiki fihimu rimah to lallai a banu ammiki akwai abin nan rima akwai masu tare da su to anan wanda shi hajjal ibn nadla al-kaisi yake musu magana ya lura da cewa labarin da yake kokarin bayarwa a nan za su saboda waɗansu alamomi da ya kula za su inkari shi yasa sai ya taukidin kabar ɗin lizuhuri alamatul inkar ya ta yi taukidin kabar ɗin da abubuwa gudana جاء شقيق عارضا رمحه إن بني أمك فيهم رماه مؤكد din guda nawa ne guda ɗaya aka ce ko shine mene shine inna ko wujuban ne wujuban ne domin saboda akwai alamatul inkar kakku kakku manta idan asailu mutaraddid ne shi wannan isaisanin ne amma idan an dauki koda asailu mutaraddid ne aka mai da shi munkir to yanzu wujuban ne taukidi ne to ba ku duba ismitul jumla shi ma nau'i ne taukidi anan ismitul jumla nau'i ne taukidi anan shi ma ja'a shaqiqun aridan rumha inna bani ammiki ga inna nan ko to bani ammiki fihi rimahu kaga ai akwai ismatul jumla shi ma nau'i ne na taukidi to sai aka akkada masa aka ya aka adiya akkada maganan wujuban ga waɗanda yake magana da su sannan kuma sai bangare na uku wa qala ta'ala yukhatibu munkiri wahdaniyati Allah ya yi magana na yin magana da waɗanda suke musa cewa shi kaɗai ne asalinsu munkir ne to amma sai aka zama aka mai da su yanzu ibtida'i kawai domin mene ai ko ba su ji wata aya ta alkur'ani ko hadisi ba ya waje ba su kula da abubuwa na yau da suke faruwa da kullum jujjuyawan dare da rana wucewan dare da rana ya kamata ka gane cewa ya waje ba ka gane cewa akwai Allah da ya halice su to wanda ya halice su ai shi ya halice ka to shine sai Allah yake cewa wa ilahukum ilahun wahid kenan anan waɗanda ake magana da su munkirun ne da can to amma ya kamata ya waje ba a ce sun kula da abubuwan da za su wajabtar da cewa eh akwai Allah ba kawai halitta haka take zaune salmadan ba to shine sai aka saukar da su masaukin mene masaukin abin nan ibtida'i shi yasa sai aka saukar da ayar ko akwai alamar tawkidi a gaba komai wa ilahukum ilahun wahid al-jahl al-jahl darrun wani mutum ne wanda kai da shi yazo ne mu karatu kai da shi yazo ne mu karatu shi kenan sai ya ki to kana son ka nuna musu cewa jahilci mai cutarwa ne to a wannan kana bukatar kai kai tokidi saboda koda baka faɗa mai jahilci ya fi dare duhu ba baka akada ba ya waje ba a ce ya gane cewa jahilcin nan fa mai cutarwa ne shi ne sai aka ga mashi maganan biduni biduni tokidin aljahalu darrun ta kulli liman yukiru darar jahili wanda ke ganin jahilci ba mai cutarwa ba ne sai ka ce mishi koyi aljahilu darun kamar wuta ne mutum yana ta alkafira zai shiga wuta zai shiga wuta ana karka shiga sai ka ci wuta da shi annaru annaru mene annaru annaru muhrikatun ba sai ka ce mishi innan nara wallahi muhrikatun a haba ya duba ya gani mana yadda aka yi dan jefa abu sai ta lashe ya duba ya gani take babbabbabbabbab yanzu abinci ma ina ke dafa da wuta ake dafa shi nama da mai ake dafa ya kamata a ce ya waje ba a ce ya kula da cewa lallai laifin wutar da in ya shiga bayan ma ta cutar da shi ba za ta toyar da shi ga baki da to bai kula ba to shi kenan sai ka faɗa mashi magana babu tokidi yanzu nan an zalta ko manzila khalil zihini shi kenan kawai so shi wannan yana da sauƙi gaskiya Allah ka samu dace ga waɗansu na muzad nan ko bayyin wajen khurujin khabar an muktasa zahiri fi mayati ka yi bayanin yadda aka yi khabar aka zo da shi wanda ke ya fita ya saba ma asali kada ta'ala ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu taqurrabakum inna zalzalatas sa'ati shawna azim ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku inna zalzalatas sa'ati shawna azim ko sannan kuma ga nabi nan inna birrul walidaini la wajibun lallai biyayya ga iyaye wajibi ne taquluhu liman la yuti'u walidayhi zaka faɗi wannan magana ne ga wanda bai girmama iyayensa okay afwan can inna zalzalatas sa'ati shawna azim kaga an yi tawkidi ko to wannan kuma inna birrul walidaini shi ma an yi tawkidi ko inna allaha lamuttali'un ala af'alil ibadi liqawlihi taquluhu liman yadhlimu an-nasa bighairi haqqin wanda zaka faɗi maganar ne ga wanda yake zalunta mutane ba wani haƙƙi sai ka ce inna allaha lamuttali'un ala af'alil ibadi kaga akwai inna ko akwai kuma lamun ta tawkidi allahu mawjudun kai ka san nan wannan munkir ne asalin amma yanzu nuzila manzilatal khalid zihni taqulu zalika zaka faɗa haka ne liman yunki wujudul ilah ga wanda yake inkarin cewa akwai Allah to ga al-ijaba nan al-zahiru fil misal al-awwal yaqtadi an yulka al-khabaru khaliyan min at-tawkidi ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum inna inna zalzalata sa'a kun gani kaman zahira abinda zamu iya fahimta daga waccan nan ayar halin su mutane to za a kaman ka ce misali za a kawo shi ne babu inna li'an al-mukhatab khalid dhikr min al-hukm saboda shi mukhatab wafintaccen zuciya ne ke wuna wafintaccen kwakwalwa ne dangane abin da hukuncin ya kunsa walakin lima taqaddama lamma taqaddama fil kalami ma yushiru bi nau'il hukmi saboda irin abin da ya gabata cikin maganan abin da ke nuna nau'in hukuncin asma'ul mukhatab mutatalliyan ilayhi sai wanda ake magana da shi sai ya zama yana mai kokkosawa dan ya ji me yake me to zai faru an ce ittaqul ya ayyuhan nasu taqura bakum ku ji tsoron ubangijinku kun gane ya kamata kenan a farko kamar misali a ci da a halinsa ne ta za a ci famu shi labari ne babu mene zalzaltu sa'ati shaun azim babu taukidi to amma alaman son kosawa ya ji to an ce a ci tsoron ubangiji to sai mene kuma to fani zira manzilatul mene inda zalzaltu sa'ati shaun azim manzilatul na'am manzilatul sa'ila mutaraddid ko fani zila manzilatul sa'ila mutaraddid واستحسن إلقاء الكلام إليه مؤكدا جريا على خلاف مقتضى الظاهر shikenan sai aka saukar da maganan Allah shine mafi sanin me yake nufi me yake nufi harsashi ne na malaman to shine sai aka kawo labarin amma shi fa mukhatab anan an maida shi khalil zihni bai san sakamakon to me yin sakamakon jin tsoron Allah ba to amma kuma sai aka ko kuma me zai a faruwar tashin kiyama to sai aka saukar da labarin maganar da tokidi amma Allah shine mafi sanin manufansa sannan kuma can nabi inna birrul walidaini da wajibun taqul liman la yuti'u walidayhi ga ijaba na akai muqtazal zahir an yulka al-khabaru ghayra mu'akkadin zakirin abinda yake bayyana ke bayyanantuwa a nan an zo za a ba da labarin ne ba in taukidi ba domin ai a ci an yi taukidi ko inna lawajibun ga inda ne ga lamun li'annal mukhatab huna la yunkiru anna birrul walidaini wajibun ba wai bin inkarin yin mu iyaye biyayya ba wajibi ne ba wala tadrid fi zalika bi taridi akan haka walakin sai dai kuma isyanuhu amara min alamatil inkar yanda yake ya saba ma iyayen alama ce ta mece ta cewa shi munkir ne don haka wali zalika unzila manzilatul munkar aka ije shi masauki nawa ne na mun shi munkir shine sai aka akka da maganar Allah ka samu dace sannan kuma sai na uku can inna allaha la muttali'un ala af'alil ibadi taqulu liman liman yuzlimu an-nasu bighayri haqqin tuma ne yace az-zahiru huna bayyanannen al'amari anan yaqtadi ilka al-khabar yana nuna ba da labarin ne gaira mu'akkarin aidan shi ma ba za a tokidi ba amma kaga can inna inna allaha la muttali'un sai aka tokidi da mu'akkidaini ko la'anna al-mukhatab la yunkiru al-hukma saboda shi mukhatab bai bayana inkarin hukunci bane wala ya tardadu fi ba kuma yana tardadi bane walakinnahu nazala manzilatul munkir nazala manzilatul munkir to amma sai aka mai da shi manzilin munkir kawai wa ulqiya ilayhi al-khabaru mu'akkadan sai aka zo da labarin halin zanton sabin karfafa li zuhuri alamatul inkar alayhi saboda bayyantun alamomin inkari a tare da shi wa hiya zulmuhul ibad bi ghairi haqqin ta yanda gashi ya je yana yana zaluntan bayi ba tare da wani haƙƙi ba ashe kenan yanzu ya musu abin kawai yana inkari ba ma ba wai ma Allah bai ma san me ke faruwa ba har ta kai magashi na zalunci sannan na karki Allahu mawjudun azahiru huna yaqtadi at-tawkid bayanan abinda zamu iya fahimta daga halin wanda yake ake magana da shi anan to za a bashi labarin ne babu tawkidi afwan za a bashi labarin ne a da tawkidi li'anna al-mukhatab yajhadu wujudillahi saboda shi wanda ake magana da shi anan fa yana musa cewa ma akwai Allah walakin lamma kana bayna yadayhi min ad-dalail wa shawahidi mata ma law ta'ammala hulata da anil inkar sai dai yayin kasancewan akwai dalilai da hujjoji gaba gare shi waɗanda suke nuna cewa Allah fana kallon duk abin da kowa ke yi da dai a ce ya lura da su to yanzu zai kame ne ba zai ci gaba da inkarin samuntuwan ubangiji ba shi kenan ju'ila ka ganin munkir sai aka ije shi a matsayin wani wani munkir wa ulke ilayhi khaliyan min at-tawkidi sai aka bashi labarin ba tare da tawkidi ba jaryan ala mene khilafi muqtada zahir saboda an gudanar da hukuncinsa a sabanin abinda zahirin halin suke nuna to wannan shine a takeice abin da yake ya shafi khurujul khabar al muqtada zahir abinda Allah ya bamu iko mu karanta daidai Allah shi bamu dadin sa wanda kuma muka kuskure Allah ya fafta mu kuskure ne bamu ikon gyara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk